أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna ashirin da uku ga watan Ramadan, hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya dace da goma ga watan bakwai miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a jiya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala mun samu ganin ƙarshen suratul baqara a yau kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga cikin farkon suratul Ali Imran suratul baqara ta yi bayanai daban-daban ta karantar da abubuwa da dama ta bude da tabbatar da wannan littafi babu shakka hakika littafi ne wanda yake yana cike da alkhairai yazo da shari'a yazo da alkhairin duniya da lahira sannan kuma sura ta yi muna bayanin sifofin masu imani da yadda suke sannan ta yi muna bayanin kafirai da halayensu da sifofinsu sannan ta yi muna bayanin munafikai don musan halayensu musulmi ba wawa ba ne sannan kuma musulmi ba dolo ba ne shi yasa sai Allah ya bambanta muna asnafu na mutane sannan Allah ya bayanin ahalul kitab wanda mafi yawanci malamai sun ce in kaga ahalul kitab cikin suratul baqara ana magana ne kan yahudawa in kaga ahalul kitab a cikin suratul ali imran ana magana ne kan nasaru an fahimci wannan Allah ya ba mu labarin masu ilimin da ba su aiki da su duk don a ci gaba da wayar da musulmi da kuma irin hanyoyin da bani isra'ila suka bi na mayar da wato wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da shi sannan kuma sura ta ci gaba ta yi muna bayanin tauhidi na uluhiyya sannan ta yi muna bayanin tauhidi na rububiyya sannan kuma ta yi muna bayanin matsalolin da aka samu tsakanin musulmi da ahlul kitabi kan abin da shahi alqibla sannan kuma ta zo ta yi bayanin azumi abin da ya shafi azumi sannan kuma ta yi muna bayanin yadda mutum zai rayuwa tare da iyalin shiga azumi ta zo ta yi bayanin alaka tsakanin namiji da mace ta haula ta hanyar auratayya da kuma halin da ta kasance ita mace in tana cikin halin haila ko abin da ya kama da haka sannan kuma sura ta zo ta yi bayanin wata al'umma ta bani isra'il wadda ta ɗauki kaya akan ta ta kasa cika alkawali Allah ka muna kissa dan kan mu yi koyi da irin su an fahimci wannan sannan kuma sura ta zo ta yi bayanin wasu mu'ujizoji na ayoyin ubangiji kan abin da ya shafi rayar da matattu kamar yadda annabi ibrahim ya nema da kuma wancan bawan allah wanda allah ya gwadi aya akan shi wanda ya zo shudi akan wannan alƙarya sannan aya wannan sura ta kwadaitar da mutane akan ciyar da dukiya fi sabilillah sannan ta tsoratar akan cin dukiyar talakawa ta hanyar riba sannan kuma aya wato ta zo ta yi bayani kan abin da ya shafi bashi da yadda ya kamata a yi alaƙa tsakankanin mutane wanda yake nuna cewa addinin musulunci ya zo ne ya gyara alaƙa tsakanin bawa da ubangijin shi sannan kuma tsakanin bawa da bawa ba kamar yadda waɗansu suke tunani ba irin cewa addinin musulunci bai da alaƙa da ma'aikata bai da alaƙa da wurin aiki bai da alaƙa da siyasa musulunci ya tsaya ne tsakaninka da sallah kawai daga sallah sai azumi kamar yadda da yawa mutane suke sa tsammanin haka ne alhali ko zancen bashi da zancen riba tsakanin mu'amala bawa ne da bawa zancen aure tsakanin mu'amala ne bawa da bawa kenan musulunci addini ne cikakke baya bukatar wani sai ya ketaro daga wata iyaka ya zo ya sanya wani bayani a cikin sa sannan kuma tallike da zancen sifofi da addu'a wadda Allah subhanahu wataala ya karba ta bayin shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi to yanzu kai tsaye ba tare da kakkautawa ba za mu shiga cikin suratu Ali Imran muna fatan yadda Allah ya gwada muna ƙarshen wannan sura suratul Baqara Allah ya gwada muna wata rana mun kai ƙarshen Alƙur'ani bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم na'am alif lam mim waɗannan harufa guda uku da alif sannan kuma da lamun sannan kuma da mimun ina fata an fahimce ni malamai suna da mazhabobi manya guda biyu waɗansu suka ce waɗannan harufa suna da ma'ana waɗansu kuma suka ce a'a ba su da ma'ana waɗanda suka ce waɗannan harufa suna da ma'ana sai su ce ko sunaye ne na sunayen Allah alifin yana nufin Allah lamun yana nufin wani sunayen suna Allah wanda fara da lamun mimun yana yana wani suna Allah wanda yake farawa da mimun misali kamar almanna waɗansu kuma sai su ce a'a sunaye ne na jibrilu ko waɗansu mala'iku ko kuma su ce sunaye ne na aljanna ko su ce sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunayen shi ko sifofin shi waɗansu malamai suka ce a'a ba su da ma'ana to waɗanda suka ce ba su da ma'ana waɗansu sai suka ce to tun da ba su da ma'ana mu mayar da sanin ma'anarsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waɗansu suka ce a'a ba su da ma'ana kuma haruffa ne amma menene hikimar kawo su cikin alkur'ani malamai suka ce saboda larabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awa sun ce shi ya kirkira alkur'ani ko ba haka ba to da suka ce shi ya kirkira alkur'ani ma'ana shi ya zo da shi ya hada shi ko kuma waɗansu mutane ne suka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin am yaquluna iftarah suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kirkira alqur'ani to yanzu sai Allah ya buɗe waɗansu surori da waɗannan harufa da alif da lamun da mimun tun da kun ce shi ya kirkira alkur'ani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku larabawa ne cikin ku ya tashi kun san shi ba wani wuri ya je wani karatu ba fita guda ce ya je kasar Sham ya dawo wannan ma bai isar da fataucin ba aka dawo da shi bai je ya karatu ba cikin garin Makka babu malamai ne ko ba haka ba bai yi wani yawon duniya ba balle a ce ya samu wato multiculture ya samu ilimi daban-daban na wato sakafa ta mutane da dama wayewa ta mutane da dama a'a yana zaune cikin garin makka kuna da masu fasaha kuna jin larabci ku ne wato kuna kiran kanku arbabul fasaha wa asatinul balaga ku ne uwayen iya magana kowa akai biye da kai tsara magana balarabi ya tsere ba zai zo da ma'ana wanda za a shekara 100 ana sharhata sannan kuma larabci ɗaya kai a yi waƙe wato a zo da baiti sun kai guda dubu kuma duk su ƙari da harafi guda yanzu misali wani zai iya ɗaukar lamun littafin da zai yi gaba ɗaya duka da lamun zai ƙarewa mimun zai ƙare da mimun misali yanzu kaga kamar hamaziya ko littafi da ake karatu da ce mai hamaziya littafi ne na ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Buisri yayi tun farkon shi har karshen shi da Hamza yake ƙare sai sa an kace mai hamaziya ina fata ana fahimta ta sannan kuma akwai alburda alburda wani littafi ne na waƙe wanda yake burdan nan guda biyu ce akwai burda ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Ka'ab bin Zuhair yayi akwai burda wadda Busiri yayi wadda ita ce ake karanta wajen Maulidi to tsakanin waccan burda ta zamanin manzon Allah da ta wannan an kai kusan shekara 500 amma waccan ta bata wannan ita ce an ka sani to burda ta Ka'ab bin Zuhair da lamun take karewa burda ta boisiri baiti 160 da wani abu duka da mimun take karewa ma'ana dai larabawa sun kware wajen izance za su shirya maka kasida mai baiti 40 mai baiti 100 mai baiti 400 mai baiti dubu kuma dukkan ta za ta kare da harafi guda to kaga ku kun riga kun san cewa kun iya magana kun san yadda zance yake to yanzu abin magana da alif da lamun da mimun haruffan ku ne waɗanda kuke haɗa magana tunda kun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira alkur'ani to ku haɗa waɗannan haruffan ga su da alifun da lamun da mimun da su aka haɗa alkur'ani ku haɗa su ku zo ku kawo alkur'ani shi yasa Allah ya buɗe waɗansu surori da su alif lam mim kamar suratul baqara kamar suratu ali imran sannan kuma alif lam mim sad suratu al-mikr suna al-a'raf kamar misalin alif lam mim ra suratu ra'd kamar alif lam ra kamar tasimim duka ga sunan dai an bude ga sunan haruffan ku ne kun san su ko hada su ku kawo al-qur'ani idan ku hada ba to ku san cewa al-qur'ani nan daga wajen Allah yake ko ku bi ku ci nasara duniya da lahira ko ku kauce kuma ku zama to asara ta kasance gare ku ina fata an fahimce ni sai Allah ce to Allahu la ilaha illahu Allahu Allah suna ne wanda Allah bai tarayya da koyi shi sa malamai suke cewa a araful ma'arif wato in an ce abu ma'arifa ne shine wanda ke bai bukata alif wallahu an san shi an gane ni to a araful ma'arif shine sunan Allah Allah babu wani wanda yake tarayya da Allah cikin wannan suna sannan saurayen sunaye na Allah zaka shi an ciro su ne daga wani abu ana iya sanya sifa ta zamanto sifa ce ta wani mutum ko wani abu amma shi Allah ba yadda za a yi wani ya dauki wannan sifa ke la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala don haka wannan sura ta bude da tauhidi babu abin bauta da gaskiya sai Allah duk wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba to wannan ana bauta mishi ne a matsayin abin bauta amma bai cancanci a bauta mishi ba don mi don bai da sifofi na uluhiyya sifa ko ta uluhiyya shine wanda ya kadaita da tafiyar da al'amuran sammai da kasai wanda ya halicci sammai da kasai wanda yake da ikon komai duk abin da a cikin sammai da kasai mallaka shida shi yasa ayoyi suke kiran kafirai in kun hankunyar da Allah shi yayi halitta to waye ya kamata a bauta ma in ba Allah subhanahu wataala ba kullun sai a jawo ku in ma daga tauhidul rububiyya a sai zuwa ga tauhidul uluhiyya in ma daga tauhidul uluhiyya a sai zuwa ga tauhidul rububiyya Allah subhanahu wataala kullun yana tambayar kafirai am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am ta'muruhum ahlamuhum bihadha أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون كينا in dai an yarda Allah subhanahu wataala shi ya katsaita da waɗannan halitta ba su suka halitta kawunan su ba sannan kuma ba wani abu ya samar da su wanda ba Allah ba to babu wanda ya cancanta a bauta ma in ba Allah subhanahu wataala ba kullun haka ne Allah subhanahu wataala wa ya cancanta a bauta mai Allah subhanahu wataala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملك ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون dan haka dai Allah babu wanda ya cancanta abota mai illa huwa sai shi wannan kuma don saboda shi ne ya cancanci a bauta mai shi ya halitta komai shi ya mallaki komai kuma shi ya yi a umarni a bauta mishi alhayu sannan daga cikin sifofin shi shi ne wanda adda rayuwa rayuwa wadda babu wani abu wanda ya gabace ta kai rayuwarka kafin ka samu rayuwa akwai wani mutuwa ta gabace ta domin ka zama to digon maniyi ko ba digon maniyi ba wannan lokaci babu rayuwa baka magana baka komai sannan an ka samar da kai to rayuwa ta ubangiji ba ta da wani abu gaba gare ta sannan kuma rayuwa ta ubangiji ba ta da wani abu baya gare ta shi yasa yazo a cikin hadisi Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay'un wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay'un Allah kai ne na farkon da babu wani abu wanda yake gaban ubangiji kenan rayuwa Allah ya halicce ta ta mutane balle a ce wani abu zai gabace ubangiji mun fahimci wannan sannan babu ranar da za a cewa ga ranar da ubangiji zai karewa cikakken rayuwa sannan kuma shi yabba duk wani mai rayuwa rayuwa duk wanda kaga yana da rayuwa an busa mai sheda yana tafiya yana lumfashi to daga Allah subhanahu wataala ya samu Allah ya bashi wannan an gane wannan alqayyum wanda yake tsaye da al'amuran shi sannan kuma shi yake tsaye da kowa shi Allah subhanahu wataala dukkan al'amurra ne shi yake tafiya da su yau ko dan adam bai iya tafiya da dukkan al'amurra ne kai kanka baka iya da dukkan al'amuranka gidanka abinci dole sai matarka ta yi ko kana zuwa kace kai za ka yi abincinka ruwan wanka kana son a kai maka ko ba haka ba dole na kai kai wani aiki ka bar wani shi wani aiki ba ka da lafiya dole ka zabura ka je likita kaga ba ka yi makanka magani burodin da zaka saya ba kai ne ka yi shi ba wani mutum yayi noma wani mutum yayi kaza wani ya kwaba wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza ka zo ka iske shi kai da za a ce sai kai wannan aiki da sai dai ka mutu da yunwa don wannan aikin kahin ka kare shi ka mutu kaga ba za ka iya tsayuwa da rayuwarka ba amma dukkan al'amuran ubangiji shi yake gudanar da al'amuransa sannan kuma na kowa kuma shi yake tsaye shi yake taimaka ma kowa babu wanda zai iya yin wani abu akan shi duk abin da ka gani ni'ima Allah subhanahu wataala ce hatta da turawa da muke ganin sun ci gaba ba wai wani abu ne su ba ilimin su gano wa yadda Allah halicci abubuwa ne suka yi ba wai su suka halicci abubuwan ba yanzu misali sai mu ce turawa suna kere-kere dukkan abin da za su yi kira da shi ba su suka halicce shi ba ko ba haka ba yanzu misali sai mu ce turawa su suka yi mota ko to karfe wanda ake yin mota da shi waye shi isansin da mota take sha waye shi a robar da aka hada karfan da aka hada wannan mota waye shi Allah subhanahu wataala jirgin da suka yi duk abin da suka hada wannan Allah ne ya ba su ilimi su gane cewa cikin halitta sai za a dauka abu kaza a hada da abu kaza ya bada abu kaza amma ba wai su sun kalice waɗannan abubuwa ba an gane wannan shi yasa duk binciken da suke yi suna gano wa yadda Allah ya tafiyar da al'amurra abu kaza in an hada shi da kaza zai bada kaza bakin aikin suke nan amma ba wai dan za su iya kirkira wani abu cikin ilmin su su halice shi in ko za su halitta to su yi halitta mu gani innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la duk da kuje a duniya an kace za a yi ba wanda ya sai kuda in kuma akwai wanda zai yi bismillah to daga cikin tsayuwar shi wanda ya yi gabayi ne yake son su nazzala alaikal kitaba ya sabkar da littafi gare ka kaga wannan dan tafiyar da al'amuranku domin da Allah subhanahu wata'ala ya bar mu babu littafi babu annabawa to sai a tashi ana rayuwa irin rayuwar dabbobi ko ba haka ba in baka san halat ba baka san haram ba sai ka fada ko ina ina fata an fahimce ni shi yasa kuka ga da abubuwan da ake yi na jahiliya in an ka tuna yanzu mi za a yi sai a yi ta mamaki lokacin jahiliya sai kaga mutum yayi kaza lokacin jahiliya mutum yayi kaza mutum ya armi mata uba ne ko ba haka ba ana yi ko ba ai lokacin jahiliya in an rasa ruwa sai ai ai abin nan ai goge ko a zo a kada ƙwarya ko ai burja abin da ake cewa burja a dauko mata suna yawo kirara suna yawo suna cewa ruwa na muka roko ga Allah ga ma'aiki mutanen suka yawo tsirara su da su wai su ne suke neman roko maimakon a zo a yi sallah a roki Allah subhanahu wataala duk abubuwan da an kai na jahilci sai kaga ana mamaki to ya za a yi ta cikin wannan jahilcin Allah ya tsayu da kanshi kuma ya tsayu gare mu yana taimaka mu da shi yasa yake son alkhairi gare mu ya aiko mu da manzanni ya ba su littafi nazzala alaykal kitaba daga cikin wato qayyuma tashi ya sabkar da littafi gare ka bil haqqi da gaskiya wannan alqur'anin shine gaskiya kuma ya sabkar da gaskiya Allah ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal gaskiya inda kana da gaskiya tan tagariya wanda babu wani abu cikin ta to alqur'ani ce sai kuma abinda alqur'ani yace eh gaskiya ne to ya zan gaskiya abinda kuma alqur'ani yace ƙarya ne kuma ya zan ƙarya kowane ne ya faɗa kuma domin ba yadda za a yi a daidaita wani babu wani wanda ilimin shakka ilimin Allah balle har a ce wani yayi gaskiya wani yayi ƙarya shi yasa yana da kyau mutun yayi maka ne iyaka in yaji an faɗi abinda Allah ce ya rinka yin shiru in ma bai da abinda zai yi domin muna ganin waɗansu masu yin ta'addanci cikin waɗanda suke ganin sun waye in an karanta aya a zo a zamna fada in mallan ya faɗi aya sai a ce eh haka nan ne me ya kamata ai kaza ai kaza ai kaza kai hatta magana Allah subhanahu wataala ba ta bukatar komantar in ka tashi aiki kai in baka tashi aiki baka bari bakin ta kenan wani dan siyasa a nan Niger yace alqur'ani tsoho constitution ce ya kamata a canza ta ko ba haka ba bai mutu kuma sai da ya haukace ya kuma yana yawo cikin gari yana tsintsar kara ko ba haka ba to da haka ai hattara a yi hattara ba a yi Allah kaɗagi duk abin da kaka yi wallahi ka yi ƙoƙari alƙur'ani nan ka bar shi zama ne kaga kafirai sun fi ka adawa da shi da yahudawa da amerika da waye amma sun bar alƙur'ani nan cak ba wanda isa taɓa alƙur'ani zamana lahiya in ko kana yi to bismillah nazzala alayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wannan alqur'ani yana gaskatar da abin da ya gabace shi na littattafai alqur'ani yazo ya gaskatar da at-taura alqur'ani yazo ya gaskatar da injila ya tabbatar da manzannin da suka gabata Allah ya aiko su Allah ya ba su littattafai da haka alqur'ani bai zo ba don ya ƙaryatar da waɗansu domin ba adawa ce annabawa suke yi ba su annabawa isar da sakon Allah ne suke yi su annabawa ba gwamnati bace an gane ni wannan gwamnati in ta zo duk abin da wannan ta yi sai ta rushe shi ta ce ƙarya ne kaza kaza ta zo ta azana ta ko ba haka ake yi ba su ko waɗannan in suka zo sai su rushe na waɗannan su ko su kawo nasu shi ta kullum baya ne muke yi saboda babu mai son ya aza bisa ga aikin wani in wanga yayi wuri wannan sai ya roshe shi sannan yayi sabo shi ko wannan in ya zo shi roshe ba wani sabo zai ba a ya roshe na wannan yayi nashi ba a ci gaba amma su annabawa ba ƴan adawa bane don an ce wannan annabi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne sauran annabawa ba larabawa ne a'a ba zuwa zai yi ce to duk aikin da sun kai ya rushe shi ba ƙarya suke yi a'a isar da sakon Allah yake yi ya gaskatar da su su kuma an ce inda za su iske shi da rai to ya kamata su bi shi sannan kowane zai wasiti ya ce ma mutane ne in annabin ƙarshen zamani ya zo ku bi shi haka ne alaka tsakanin annabawa kowanne daga cikin su yana gaskatar da wani saboda sakon daga wajen Allah subhanahu wataala yake wa anzala at-taurata wal injil sannan Allah subhanahu wataala ya sabkar da at-taura ya sabkar da injila waɗansu malamai suka ce nazzala fi'ili ne wanda yake yana nufin abu ya sabka sannu sannu alqur'ani ya sabka cikin shekara 23 shekara goma ya sabka a makka shekara goma sha uku afwan a makka shekara goma a madina amma a taura da injila ana ganin an sabkar da su sabka guda shine wa anzala taurata wal injil an sabkar da at-taura da injila lokaci guda ina fata an fahimce ni amma waɗansu malamai ba su yarda da wannan ba cewa anzala da nazzala su ne sun ka bambanta sun ka ce wani lokaci nazzala tana zakuwa ga abin da ya sabka guda domin an ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ba su ce laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ba waɗansu kuma suka ce a'a asalin magana shi nazzala shine sabka sannu sannu an zala sabka guda amma kowane daga cikin su yana iya hawa wurin wani amma siyakin zance shine zai bambanta wa tsakanin su in muka ɗauki wannan fassara at-taura ta sabka lokaci guda injila ta sabka lokaci guda abinda zai taimaka mana kuma annabi Musa lokacin da ya je karɓa at-taura ya karɓo ta ya zo da ita lokacin da iske bani Isra'ila suna bautar gum abin nan wannan dan maraki ya jifa da alwahat taura wannan miciya kenan gaba ɗaya aka bashi at-taura wallahu a'lam wa anzala taurata wal injil Allah ya sabkar da at-taura da injila min qablu ay min qabli nuzulil qur'ani kahin sabka al-qur'ani al-qur'ani shine ya sabka karshe don haka yazo shine ya cika kowace shari'a sannan dukkan shari'o'i suna da sauran abubuwan da basu cika ba sai al-qur'ani tsakanin shari'a annabi Musa da annabi Isa akwai bambanci wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ko wani annabi ya taho sai ka iske in ma shari'a yayi aiki da shari'ar da wani annabi ya gabace shi at-taura da yawan annaba sun yi aiki da ita inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu akwai annabin da sai a ce mai aiki da at-taura annabi isa an bashi injila kuma an bashi wasu shari'o'i an shafe waɗansu abubuwa wanda a cikin attaura shi bai aiki da su ko ba ka ba amma alqur'ani da yake na ƙarshe na Allah ba zai sake aiko annabi ba sannan kuma ba zai sake sabkar da littafi ba to sai aka liƙe annabin shine na ƙarshe ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shari'a ta ƙarshe ita ce ta alqur'ani ba ta bukara ba ta bukata a ƙara ba ta bukata a rage daga nan har zuwa tashin alkiyama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina duk wanda yazo da wata magana bayan wannan tazan sharbi don haka duk wanda yace shi annabi na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne duk wanda yace ga wani littafi wanda za a aiki da shi in ba alqur'ani ba ƙarya yake abin da ya maka saura kawai kabi min qablu hudan linnasi Allah ya sabkar da waɗannan littattafai don su zamanto shiriya ga mutane duk mutumin da bai bi ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar cikin bata yake komi ilimin shi komi wayo ne yau ka dibi mutane waɗanda suka fi kowa gwanewa wajen kere-kere a duniya akwai mutanen Japan amma ka iske mutum ya kari ya ya durƙusa ma katanga akwai manya-manyan gumaka da ake bauta ma a kasar japan za ka iske an yi gumki babba mutum ya je yana da doktora cikin ilimin teknoloji yana da doktora cikin ilimi na duniya ya iya kere-kere amma bai wuce ya kare kuma zai durkusa masu minti mutanen indiya sun ci gaba suna kere-kere amma suna bauta ma shanu kuma shanun kuma wanne suke bauta ma mace saniya ita ce abin bauta amma shi sa ba abin bauta bane shi yasa in ka kashe sa ba ruwan su in kai yanka sa ka ci nama ne babu ruwan su amma in kai yanka saniya to magana ta kare yanzu suna kashe ka saboda ka kashe musu Allah su ka gani mutumin da ya yana da doctora a informatic abi abi amma kuma bai shirya ba don mi don ya bar hanyar shirya hanyar shirya ko shine wahayin da Allah subhanahu wataala ya sabka min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan sannan kuma Allah ya saukar da al-furqan al-furqan shine al-qur'ani dan mi Allah ya sa suna al-qur'ani al-furqan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil al-qur'ani yana da sunaye daban-daban Allah ya kire shi al-kitab ko ba haka ba zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin dan mi an ka kira shi al-kitab saboda za a rubuta shi an gane ni sannan kuma Allah ya kire shi al-qur'an dan mi Allah ya kira shi al-qur'an domin za a karanta shi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sannan Allah subhanahu wataala kira shi al-aziz mabuwayi domin ya buwayi duk duniya kulle in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sannan Allah ya kire shi al-furqan domin li annahu ja'a li yufarriqa bayna al-haqqi wal batil ya zo ne dan ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya da mutanen da akan shirya da waɗanda suke akan bata alkur'ani na zai bayyana muna in dai kana son ka gane wanda abdisa kan shiriya ka gane wanda abdisa kan fada sai ka dawo cikin alkur'ani in kana son ka gane gaskiya ka gane wannan ba gaskiya bane sai ka dawo cikin alkur'ani shi yasa duk inda an ka tahi aka dawo malaman nan da kuke gani in ba a bi su ba to cikin fata za ba yadda za a yi wani shugabanci ya samu duk wannan shugabanci da aka yi na duniya in ana son a ci gaba a dawo da al'amari zuwa ga malamai ƙasar saudiya akwai sarki gare ta amma duk al'amarin da za a yi za a kashe gaban malamai a tarda su su zauna su duba su gani mina na Allah ya faɗa cikin alkur'ani mina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan aka duba aka tabbatar sai a yi aiki da shi don haka ake akan shari'a amma in yi zamanto a mai da malamai gefe sai in an tashi neman fatawa wanda yake ita ma fatawan nan ta sarraice sannan a nemo su su yi fatawa to ba ta yi addini ake yi ba wannan kawai an maishe su yaran gwamnati ne abinda aka ga dama shine suke aikatawa wannan ba shari'a ake nema ba shi yasa ba a wa'azi ba a wani abu sai dai in lokacin fatawa ya ce a je a ɗebo waɗannan malama a ce su zo shi fatawa shi ko malami ba jiran zai yi gwamnati ba ko alhaji mai gida ne sai ya yarda ya mai fatawa a'a idan ana tafiya inda ga akwai kuskure sai ya ce akwai kuskure wannan wurin sai yi bayani amma kuma ka zamna sai an kire ka an ce kai fatawa to kenan kai yanzu kana jiran sai an yi kai fatawa ne sannan kake yin fatawa ba aiki addini ake yi ba alqur'ani ya zo ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya mabiya alqur'ani su ne masu gaskiya waɗanda ba su bi alqur'ani ba su ne wato mabiya ƙarya innal ladina kafaru bi ayati llah haqiqa waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani duk wanda ya kafirce ba ayoyin Allah yana da azaba mai tsanani mai yiwa tun daga nan duniya ya fara ganin azaba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kafiri yana cikin talauci a yaƙi ƙasar su kuma a mallake shi kuma yayi wahala kuma ya tsaya tashi alkiyama haɗu da azaba mai wahala an gane wannan ko kuma waɗansu Allah zai bar su ɗan ji daɗin duniya kaɗan an fahimce ni sannan kuma ranar tashin alkiyama su suke azaba mai yawa Allah ya tsare mu wallahu Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi na babu abin da ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan babu abin da ya buwaye Allah duk abin da hankalinka ya kawo da wanda hankalinka bai taba kawowa ba to dukan su Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya buwaye shi duk abin da Allah ya so in ya ga dama da ya ce kun zai iya kasancewa zuntiqam Allah subhanahu wa ta'ala mai ma'abucin uquba ga waɗanda sun ka keta mai haddi duk wanda ya keta ma Allah haddi in bai tuba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kama shi shi yasa duk wanda suka yi ma Allah ta'addanci Allah ya ce ka dibi aqibatu su أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله تو أن سنك كرية آيوين الله سنك ما الله تأدنتي والله بسكما لهي أبا su fir'auna basu gama lafiya ba su qaruna basu gama lafiya ba su hamana basu gama lafiya ba su abu jahal basu gama lafiya ba su itlar basu gama lafiya ba dan haka kowane irin mai taurin kai wanda za a aihuwa ba kuma zuwa gaba ko wanda akwai yanzu in yana yi ya san shi ba zai gama lafiya ba domin bai yi waɗancan ba kuma bai da bambanci tsakanin shirshi da su bismillah inna allaha نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يتي إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء با وني أبو ندي تقويوا قريشي wato annakira fi siyaqin nafi tufidul umum babu wani abu wanda yake koyuwa ga Allah wannan aya tana tsoratar da mu wajen saba ma Allah subhanahu wataala da jibril yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil ihsan yace al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka abinda ake ce ma ihsan shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi domin in kai baka ganin Allah to Allah yana ganin ka kenan da anka ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu wanda yake koyuwa ga Allah a cikin sammai ko a cikin kasai hatta da abinda zuciyarka take kudurtawa kafin baka ce ka aikata shi Allah ya san shi wannan aya za ta baka cewa kasancewa muraqaba ta Allah ta shafi komai da komai sai ka kyakanka in ka tashi sallah sai ka san wace irin sallah ce zaka yi domin mi domin Allah ya san irin sallar da zaka yi ko ba haka ba eh sannan in zaka yi wata magana ya kamata ka san mi zaka faɗa don Allah yana sane da abin da zaka faɗa an gane duk aikin da zaka yi duk aikin da ka tashi aikatawa sai ka tuna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko ba haka ba haka annabi Ibrahim ya faɗa yace wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama ba abin da zai koyuwa ga Allah ko a cikin sama ko a cikin kasai in muna jin tsoron Allah to wannan aya kadai ta ishe mu duk abin da muka tashi aikata sai mu ce to bari mu dubi abin da Allah ya ce domin Allah babu wanda ke koyuwa gare shi amma da yawan mutane sai su dauki tsoron Allah su danganta shi zuwa ga wani hali ina ba ta fahimce ni shi abin da yake tsoro wato ukuba ta duniya da yawan mutane abin da yasa ba su sata wallahi dan saboda kada a kai su gidan kasu ba wai dan saboda sata tana haramun ba da yawan mutane abin da yasa suke barin zina saboda ka a aibanta su dan ya san in yi cikin shegi za a ce ya cikin shegi ko ba haka ba shi yasa tsoron Allah shi yana da alaka da waɗansu abubuwa an gane ni tsoron Allah ne yana da alaka da mai gida ne mai gida ne ahli sunna na bai son yaro wanda ba ahli sunna ba sai shi barge mu dole lokacin sallah yadi isha goje sallah dan saboda mai gida ne ce yaro ne yana son addini yana nan yana nan da mai gida ya hidda shi an kai mana shago shikenan sallah ma ya daina sai ka ji shi na zagin ahli sunna ya asige ko ba haka ba kaga ba tsoron Allah subhanahu wataala yake yi ba wannan ko kuma mata ce tana tare da mijinta ahli sunna ne kuma mai kuɗi ne to tana son shi dole kuma akwai kuɗi kaga haraka ce sai ta sa hijabi har ƙasa yana ja radda mijinta ya mutu ko ya sake ta shikenan sai a cire hijabi a koma duniyanci ta sai mota mai kyau ta rinka yawo tana rayuwa tare da samari kaga ba wai tana jin tsoron Allah subhanahu wataala bane wani kuma tsoron Allah shi yana da alaka da garin da yake ciki garin uwa tai da garin uba ne an san shi yana tsoron yayi abin kumya yana hadawa kwatan kolu ne ko ya kai faransu shi kenan gidajen giya da yan mata da harkoki ne kaga tsoron Allah shi yana da alaka ne da wurin da yake ciki ina ba ta fahimci ni to kun gani wasu kuma tsoron Allah su yana da alaka da lokacin da suke ciki kaga yanzu ana cikin watan Ramadan watan Ramadan kuma wata ne na ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an darme a shaytanu su fitu shayatin wa waratul jin shikenan sai kaga an tuba bai zuwa sallah yanzu sallah subahin yana zuwa yana zuwa masallaci yana sallah da an ce maka yau rana ashirin da tara raddaren sallah to daga ranar duk sai ya rushe duk aikin da ya aikata buwat buwat za su cika sannan kuma za a yi konser konser za a yi banda ina fata an fahimce ni kaga ashe waɗansu tsoron Allah su yana da alaka ne da wani abu shi ko Allah subhanahu wataala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama hatta da niyyar ka bata koyu ga Allah subhanahu wataala ba wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifin nan iyayenku kayfa yasha'u irin yadda yaso babu wani mutum wanda yake suranta ka irin yadda yake so in ba Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala shi yaso ayyukan nijar shi ya so ya yi ka bakin mutum kuma ko Nijar ba ko a bakin mutum ba a cikin Nijar akwai farare akwai bakake ko ba haka ba a ƙasar Amurka yanzu akwai babbako ko da ba babbako ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala shi yake suranta ka irin yadda yake so kaga mutum uwa tai baka uba ne baki shi kuma ya zofari ko ba haka ba wani kuma kaga uba ne baki uwa tai baki kuma ya zofari ai ta mamaki wani kuma uwaye ne dogage na ko ba haka ba amma kuma shi a haife shi gajere wani kuma da uwa tai da uba ne duka gajejjeru ne amma kuma shi ga Allah Allah shi wato dogon mutum ko ba haka ba daga cikin mutanen da suka fi kowa tsawo a duniya akwai wanda uwaye ne gajejjen ruwa amma kuma ya fi ko yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsawo a duniya ina fata an fahimce ni Allah yana suranta ka irin yadda yake so ba kai ne kace Allah shi ka kaza ba ba kai ne ce Allah ce ba kai na kace Allah ina son ayi ni kaza ba ba kai na kace Allah ayi ni kaza ba shi yasa ba a son ana aibanta mutane da sifar da Allah ya musu ka san wani sai ya dibe kai ce dan karam mai katon kai wani ya dibe kai ce hancin kaza kaza kaza to da wa kake lokacin da za a yi min hanci ba a tambaye ni ba ko an tambaye ni lokacin da za a yi na a Nijar ba a tambaye ni ba lokacin da za a yi na cikin kabila kaza ba kai na kace Allah ka yi ni cikin kabila kaza ba ina daga cikin jahilci ba ni son dan wannan kabila ba ni son dan wannan kabila domin babu wani mutum wanda an ka tambaye shi a wace kabila za a yi kai ce ma Allah ina cikin kabila kaza ina ba za ku ni amma aikin mutum da tabi'a sai suna za su sa a so shi ko a ki shi in musulmi na za a so shi in yayi daidai za a so shi in yayi kuskure a matsayin shi na musulmi kuma a ga mai yayi ba daidai ba shikenan ba ka da dalilin da zaka cewa surar da Allah ya ta jikin wani to ga abin da sa aka yi ta balle sifa ta mata wannan mace tana da kyawu domin mata suna da kyawun jiki wannan ba ta da kyawu wannan sai sai mawanci alfahari ta hita kaza ta hita kaza ta hita kaza to da kika fita kaza ko kika fita kaza wanne ne ya shawara da Allah ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ba wanda ya shawara da Allah da haka jahilci ne ka aibanta mutum da sifa shi wanda Allah subhanahu wataala ya mai an gane ni guntu gajere dogo kaza kaza kaza wannan duka shiga ne cikin umurni na ubangiji da mashi'a ta Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya tafka asara al-azizu shine ammabuwayi al-hakimu Allah subhanahu wataala shine mai hikima huwa alladhi
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب huwa alladhi anzala alayka alkitab shine wanda ya sabkar maka da littafi Allah subhanahu wataala shi ya sabkar da littafi gare ka wannan aya tana tabbatar da risala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta nuna cewa alqur'anin nan daga wajen Allah yake sannan kuma an sabkar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzala alayka alaykan nan ta nuna cewa Allah ya sabkar da shi kina ya zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anzala kuma tana nufin Allah shi ya sabkar da littafin alkitaba kuma alqur'ani kinan yana nuna cewa alqur'ani nan magana Allah subhanahu wataala ce minhu ayatun muhkamatun daga cikin alqur'ani akwai ayoyi da suke muhkamatun idan aka ce nan muhkamatun su ne waɗanda hukuncin su da ma'anar su yana zahiri wa ukharu mutashabihat wadansu kuma suna da ma'anarsu tana da wahalar ganewa sai malamai suka yi sabani alqur'ani wani wuri Allah ya ce dukkan ayoyin shi muhkamatun ne a cikin suratu hud ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kaga kitabun littafi ne uhkimat ayatuhu dukkan su ne su zama to suna cikin hikma ko ba haka ba sannan kuma wani wuri sai Allah ya ce dukkan littafin shi mutashabih ne a cikin suratu zumar Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan kaga littafi ne mai kamanci shi da juna to nan kuma Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat to ya za a yi dukkan su dukkan shi muhkam dukkan shi mutashabah sannan kuma a ce minhu ayatun muhkamatun wani kuma muhkam kuma mutashabah kaga idan mutum bai sani ba sai ce to lalle kaga kristoci da sauran yahudawa irin waɗanda ayoyi suke ɗauka an ce alqur'ani kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir sannan an ce allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masani sannan kuma nan an dawo an ce minhu minhu minhu sashi ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat ya anka haka kuma duka magana Allah ce kaga in baka sani ba baka zauna tare da malamai ba baka karanta littattafan da suke bayani irin wannan ba sai ka fada cikin matsala ina fata an fahimce ni shi yasa tun farko farkon musulunci malamai da suka gano irin waɗannan ayoyin masu wahalar fahimta sai suka yi littattafai za ka iske tun farkon musulunci har zuwa wannan zamanin namu akwai littattafai da aka yi sai ka iske wani malami ya yi littafi kamar ibn kutaiba ya yi mushkilul qur'an ayoyi na alkur'ani masu rikitar da mai karatu sai ka nemi wannan littafi ka karanta don ka waɗannan ayoyi mai yiwa wani malami ya shi wannan ya manta da waɗansu ko kuma shi abin da yake ganin ba mushkil bane wani malami ya ga mushkil ne yayi bayani ne imam suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-quran ya hidda wuri wanda ya bayanin waɗansu ayoyi masu rikitarwa ina fata an fahimce ni muhammad al-amin shanqiti yayi littafi wato daf'u ihamil ittirab an ayil kitab shi ma duk ayoyin da yake ganin suna da matsala sai ya fito da su yace nan an ce kaza nan an ce kaza to idan baka kwantar sa hankalinka ba magana Allah babu sabani a cikin ta to amma zaka isa tsammani sun ci karo da juna to ga yadda za a yi ka gane ga yadda za a yi da ka gane an fahimci wannan kaga da haka baka dauka alqur'ani kai kace ka karanta ka gane shi dole a je wajen malamai to nan da anka ce can da anka ce uhkimat ayatuhu ana nuhin an kyautatar da ayoyin shi ayoyin shi ba su da wata matsala da anka ce mutashabihan yana kama da juna ta hanyar sashen shi yana gaskatar da sashe kuma magana magana ce ta Allah magana ce wadda ta hito daga wuri guda tana kamanceceniya da juna amma lokacin da anka ce minhu ayatun muhkamatun nan ana nuhin ayoyin da hukumce hukumcensu ga fili suke ba su da matsala ko larabci kake ji kana iya gane ma'anarsu hunna ummul kitab daga cikin su akwai ummul kitab ita ce fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana ta gafiri take arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة ما أنا تكفيري تكي الحمد لله رب العالمين قوديا تاتبتك ألا أبنجزن تالكي الرحمن الرحيم مي رحمة مي جنكي مالك يوم الدين مي ملك الرانا ساكمكو إياك نعبد وإياك نستعين Allah kai kaɗai muke bauta ba kuma kai kaɗai muke neman taimako gare ka ihdinas siratal mustaqim ka tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya ko kuma miƙaƙƙiyar hanya ko kuma ka ci gaba da shiryar da mu akan hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba sune yahudawa wato wala dallin kuma ba da nasaru ba sune addalun qatatu an gane wannan kaga wannan ma'ana da muka yi bayani za a gane amma waɗansu ayoyi aka zo aka yi magana dole sai malamai za su gane su to waɗannan mutashabah ne suna da rikitarwa domin at-tashabuh wani lokaci idan abu ya kamance ne da juna an ka ce ka bambanta shi sai ka kasa ko ba haka ba yanzu idan an ka samu tawaye guda biyu an gane ne aka kawo su wani lokaci sai ka iske Hassan kana ce mai Hussein Hussein kana ce mai Hassan ko ba haka ba saboda sun yi kama da juna amma waɗansu kuma mutane kana iya bambanta su to kamar haka ne shine nan tashabuh wanda ake mishi an gane wannan to waɗannan ayoyin dole sai an nemi malamai sai a ce maka Allah subhanahu wataala ya ce kaza wuri kaza wuri kaza kuma ya ce kaza misali Allah subhanahu wataala ya ce ranar tashin alkiyama babu alaka tsakankanin mutane fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun an gane wannan idan aka yi busa a cikin kaho ranar tashin alkiyama fala an saba bainahum babu dangantaka tsakanin su kenan ba a cewa wani uban wani ne wani wan wani ne wani kanin wani ne amma a cikin suratul a'ma ko suratul abasa sai ce yawma yafirru almar'u min akhihi kaga min akhihi yawma yafirru almar'u kaga na tashi alkiyama ake zance min akhihi daga dan uwanai wa ummihi da uwatai wa abihi da babanai wa sahibatihi da matatai wa banihi da yayanai to kuma an ce babu dangantaka ina fata fahimci ni kaga idan baka fahimta ba sai ka je sai kai banda wala yatasaaluna ba za su tambayi juna ba ko ba haka ba sai Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna to sashin su yana tambayar sashi to kaga dai in kai mumini ne kana da imani baka cewa Allah ya ƙarya to amma kuma yanzu ya za a yi a gane me ake son a ci ka gani dole ce ka nemi malamai da an ka ce fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna babu dangantaka kankanin su saboda mi Allah kore dangantaka saboda ba ta da amfani ranar tashin alkiyama asalin dangantaka ta amfane ka dan ka kana tunanin shi taimake ko ba haka ba wadansu suna wahala kan ƴaƴansu saboda ƴaƴansu in sun girma su taimake su wannan lalata ce dan ka kakkai tunanin ya taimaka ma da komai kai fatan ka ci gaba da taimaka ma dan ka sai ka mutu ni za ka jira gare shi amma yanzu mutane mu sai su lalace shi jiran shi kai dane in ya zan wani ma'aikacin gwamnati sai ya taimaka mai da kaza sai Allah ya barka sai ya kai ga wannan matsayi sai sai Allah subhanahu wataala ya kashe ka shikenan ya cigaba da jin dadin shi kai baka samu ko kuma Allah ya bashi wannan babban matsayin don Allah shi azabtar da kai dukiyar nan yaro shi ta ba wadansu mutane kai kana nan kai da ka aihe shi sanction za ta kama ka a kai ka ya ki taimaka maka sai kai paralize wallahi suna nan suke taimaka maka wayansu wayansu yi paralize ko baka fahimce ni ba fala an saba bainahu ba za ta yi amfani bane shi yasa Allah ce yawma la yanfa'u malun wala banun saboda rashin amfanin su shi yasa an kace babu su kana da ƴaƴa guda ashirin an yi ruwa za ka je gona kowa ya ki zuwa gona sai a cewa da bai da ƴaƴa ai ba babu su bane amma amfani ne ba su da gayu na sai dai su aza babbar shan su zo suna sauraron music kai ko in ka to da gona su ce maka sanu da zuwa ina fatan mun ne da kyau shi yasa an ka ce fala an saba bainakum kenan babu amfani ga wannan dangantaka wala yatasaaluna ba za su tambayi juna ba ba za su tambayi juna ba lokacin da kahin kowa ya san matsayi ne kahin kowa ya san matsayi ne babu ruwan kowa da kowa amma bayan an yi hisabi an kare to dan mutane za su iya tambayin juna ina fata mun ne kenan sai zama to cikin wani hali ne ba za su tambayi juna ba wani halin za su tambayi juna to kaga in baka san mallami ba yahudi ya tare ka sai dai ka ce kai wanga mugun ba yahudi na ko mugun kirista sai babu rana da kai ko ba haka ba amma dole sai ka tambayi malamai kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wato fa idan shaqqati as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan kaga Allah subhanahu wataala ce fa yawma idhin ranar tashi alkiyama la yus'alu an dhanbihi babu wanda za a tambaya laifin shi insun koda dan adam ne wala jannun koda aljanni ne sannan kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ah to kuma sai Allah ya ce cikin suratul hijr fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum wallahi zamu tambaye su ajma'ina gaba daya amma kanu ya'maluna gaba da sun kace suna aikatawa sai wani zai ce maka to an ce ba a tambayan mutane kuma za a tambaye su yaya ne kaga sai ka rikice kai dai baka cewa cikin alqur'ani akwai ƙarya sannan kuma kai kuma ku sai da zakai ba baka kusanci malamai ba baka karanta littattafan da suke da alaka da irin wannan ba su ko yahudawa sun karanci shubha sai su zo su kada muku shubha lokacin da ake zancen cewa wato ba za a tambayi kowa ba wata irin tambaya tambaya ta sani ita ce Allah subhanahu wataala yake nufi babu wanda za a tambaya wani abu don saboda ana so a san wani abu domin Allah ya san duk abin da mutane suka aikata amma lokacin da an ka ce za a tambaye su hakikan za a tambaye su sai an tambaye su menene kuka aikata mi kuka yi da manzanninku ma za a jabtumul mursalin sai an tambaye su ma za a jabtumul mursalin da mi kuka karba manzanni menene amma za kuntum ta'maluna za a tambaye su menene kuka kasance kuna aikata a duniya za a tambaye su amma tambayar da aka kore shine tambaya ta sani Allah ya riga ya san mako masu kuma Allah ya sabi da sun ka aikata mun fahimci wannan da kyau to wannan takaitattun misalai ne ni baku kullun in kana da ilmi dole sai ka kusanci malamai ka ƙara ilmi ka nemi muskilul qur'an na ibn qutayba ko ka nemi daf'u ihamil ittirab an ayil kitab na muhammad al amin shanqiti rahimahullah rahimahullah ta'ala ka samu waɗannan ayoyin ka rike don saboda wutar naka ake taro maka an gane wannan Allah ce to fa ammal ladina fi qulubihim zaygun waɗanda cikin zukatansu akwai zaygun karkata asalin azzaibu shine karkata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana falamma zaghu azagha Allahu qulubahum laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum zaga shine karkacewa to fa amma alladhina fi qulubihim zaygun wadanda cikin zukatansu akwai karkata karkata daga gaskiya almailu min alhaq ila albatil suna da karkata suna son a bar gaskiya a kuma zuwa gabata fayattabi'una ma tashabaha sai su bi ayoyi suna karkata zuwa ga ayoyin da suke da rikitarwa an gane ni shi yasa duk mutumin da bai da aqida mai kyau sai ka iske ya dauko ayoyin alqur'ani ya musu mummunan tawili sai ya je ya ɗauko waɗannan ayoyi shi yasa nasaru sai su ce ku musulmi kuna cewa cikin alkur'ani Allah guda ne amma kuma mu muna da ayoyin da suke nuna cewa Allah ba guda bane da aka tambaye su suka ce su ce a ai Allah subhanahu wataala ya ce wato inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna ya zaka fassara shi eh mu ne mu ne musuwa kaga an ce mu ne karamci sai an samu mutum biyu ko ba haka ba sai to hukunci Allah guda ne kuma Allah ce inna ko ba haka ba wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aika ba mu aika ba musuwa wa wa wa da wa ka ban jin kaga sai su bakci alqur'ani idan baka sani ba ba za ka iya ba su amsa ba amsar da za ka iya ba su wannan uslubu ta'zim ne ba wai wani abu bane a'a uslubi ne na girmamawa me ake ce ma girmamawa ko a cikin yare namu wanda kaka girmamawa baka ce mai kai yanzu mutum yana zuwa ya ce uba ne kai eh sai daga ya ce ku su baba to ku su baba da wadawa da wani a wannan wurin girmamawa ne ko a turanci in ka ce mutum ci in kana bukatar wani abu a faransa bai taimaka maka sai ga kawar kari na shi na sai dai ka ce mai vu in ka ce mai vu ma'ana ka girmama shi silvu play to wannan sai tsaya saurare ka amma in kana ce mai ciu cikin nan kamar ma'ana baka dauke shi da kima ba mun fahimci wannan da kyau wato uslubi ne na girmamawa shine illa ba wai dan akwai alloli da dama bane a'a allan guda ne shi yasa da Allah ya ce cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi sai ce la ilaha illa annahu la ilaha illa ana bai ce illa nahnu ba don saboda wajen ibada dan kakka samu don kakka samu rikitarwa mun fahimci wannan da kyau don haka waɗanda akwai karkata cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha sai su bi ayoyin da suke rikitarwa minhu daga cikin alqur'ani ibtigha alfitnati don digan fitina shi yasa duk wata mazhaba da kaji in dai cikin musulunci na sai su danganta zuwa Qur'ani sai wani zai ce maka ai duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ƙarya ne in an ka tambaye shi bi addini ne sai ya ce Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum an ce ittabi'u kubi ma abin nan da unzila an ka sabkai ilaykum daga zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kakku bi duwan soji waɗanda ba Allah ba don haka duk abin da zaka bi in dai ba Qur'ani bane to shirka ko ba haka ba to amma kuma ina sauran ayoyin akwai muhkamatu akwai mutashabihat mutashabihat wata aya za ta fassara su al-muhkamat an gane wannan sai ce maka ai duk wani abu da ba alqur'ani ba ƙarya ne Allah ya ce abin alqur'ani shi kadai duk wanda bai bi qur'ani ba ya kafirta hadha balagun linnas Allah ya ce wannan sako ne wanda za a isar da mutane sai ce hadha wannan balagun linnas ya ishi mutane inda suna da imani alqur'ani ya ishi kowa allazina hum ala salatihim da'imuna yace Allah yace mata masu haila su sallah domin masu imani an ce ala salatihim akan sallar su da'imuna sun dawama babu wani wanda yace in mace tana haila ta bar sallah kaga mutashabah kenan amma idan aka tambaye to ina ayoyin da suka yi bayani suka ce abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai babu ruwa ne da su ina fata amurce ni ina ayoyin da sun ce abin manzon Allah Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga sai shi gudu ba ruwa ne bai son wannan aya ina ayoyin da sun ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim babu ruwa ne da wannan aya ina ayoyin da suka ce manzon Allah yana halattawa yana haramtawa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is ba ruwa ne da wannan ayoyi ina fata mun kini wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum babu ruwa ne da wannan aya ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba ruwa ne da wannan aya duka waɗannan bai so saboda ba su dace da abin da rashe yake so ba kamar ba cikin alqur'ani suke ba ina fata an fahimce ni kaga akwai karkata cikin zuciya tai haka mu'tazila haka khawarij duk wani wanda bai da aqida mai kyau kullun aya shi ka dauka wanda za ta fassara abin da yake so eh an ce kai karshen aya sai shi kiya sai ka ji wani ya zo ya ce maka ai an ce musulunci kowa shi addini in ya gara mashi bai haka na aya ta ce wa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ce wanda ya gara mashi sallah wanda ya gara mashi bari a Allah ce inna a'tadna lidh-dhalimin nara kafin shi ne ba wai aya ta ce wanda ya gara mashi imani a'a nan kecewa ne aka yi saboda ana son a nuna maka cewa dan mi wanda duk bai imani ba ga makoma ta kenan dole a gaba mutane abinda Allah subhanahu wataala ya ce ko ba haka ba amma kawai an ce a bar mutane Allah bai ce haka ba a cikin suratul fussilat Allah ya ce i'malu ma shi'tum ko aikata abinda kuka ga dama kaga wani in ya dauki wannan sai ce Allah ya ce mu yi abinda muke so mu shagiya mu yi abinda muka ga dama ko ba haka ba in aka tambaye shi me addalin kai ce Allah ya ce i'malu ma shi'tum amma mi Allah ce innahu bima ta'maluna basir yana gani abinda kuke aikatawa da haka dole musulmi wallahi alqur'anin nan sai an kusanci malamai za a sani shi da kyau saboda yahudawa da waɗanda waɗanda adda karamcin imani kullun aya za su ɗauka su canza ta saboda su yi wasa da hankalin mutane amma in ana tare da malamai to kullum ba za a bace ba shi yasa har wani lalataccen malami a nan Nijar yake zuwa yace wai wai alqur'ani ya ce yarinya sai ta kai shekara 18 ake daura mata aure babu inda an ka ce a yi ma yarinya aure ba ta kai shekara 18 ba an ka tambaye shi menene dalilin ka wai Allah subhanahu wataala ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jarrabi marayu har sai in sun kai lokacin aure yace to da Allah ce a jarrabe su hatta idza balagun nikaha sai in sun kai aure ana ba maraya dukiya sai bai balaga ba to kenan ku Allah ce bai kai aure ba sai ya balaga kenan ku don haka sai ya kai shekara 18 sannan za a yi mata aure yace bai duri ya kunci saboda bi saboda yana son a rinka ɗebo mai cikin kuɗin nan na ini saboda kuɗin nan na trezor shi son shi ɗibi na shirabu aikin banza ka lalace ina fata an fahimce ni waɗannan su suka fi kowa hasara waɗanda suka sayar da ayoyin Allah da abu dan kaɗan sifa ce ta Yahudawa an fahimci wannan da kyau Allah subhanahu wata'ala ce fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati dan neman fitina kawai shi yasa suke dauka waɗannan ayoyi suna irin wannan fassara wabtigha a ta'wilihi kuma suna son su san haƙiƙanin alqur'ani ina fata an fahimce ni kamar misali ayoyin da suka zo suka yi bayani akan haƙiƙanin tashin alkiyama duk labarin da Allah yake bamu na tashin alkiyama mun yi imani da shi amma wa ya san yadda da tashin alkiyama za ta faru Allah ya san ta'wilahu haƙiƙanin al'amari an gane wannan dole ne Allah ya ce akwai wuta mun sa akwai wuta an ce mala'iku suna tsaronta mala'iku suna tsaronta yaya wutar jahannama take wallahi ba za ka sani ba sai ka ganta da idanunka yaya za a hisabi littafin da za a baka yaya yake Allah ya ce za a bani na yarda amma yadda yake ban sani ba sai na gani mun gane wannan wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi to nan akwai fassara guda biyu wannan wawun malaman tafsiri sun kasu gida biyu wadansu sun kace wawul atfi ce in an ce wawul afi ma'ana abin da ya gabata yana da alaka da abin da zai zo baya kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassarar mutashabah na alqur'ani illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi da waɗanda suka yi zurfi wato suka dugadugan su suka tabbata a cikin ilmi waɗansu kuma malamai suka ce a'a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san haƙiƙanin fassarar mutashabah na alqur'ani illa Allah sai Allah amma warasikhuna fil ilmi wannan wawun ta zamanto wawul istinafi ko ko wawul hali su waɗanda suka wato suke da ilmi waɗanda Allah ya ba tabbataccen ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina in suka kai suna cewa mun yi imani dukkan su daga wajen Allah suke kenan da mutashabahu da muhkam duka daga wajen Allah suke wanda bamu gane ba mun mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah waɗannan fassarorin kullum zaka ji malamai suna yin su amma malamai suka ce da wancan fassara ta farko da ta biyu babu wanda ta ci karo da wata amma sai an gane me ake son a ce da mutashaba in an ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tawilin shi sai Allah ana nuhin wato kenan alwawu wawul istinafi kenan su arrasikhun fil ilmi bu san ma'ana sai ba sai ya zamanto abubuwan da ista'sara Allah bi ilmiha akwai abubuwan da Allah da ya san su babu wanda ya san ma'ana alqur'ani gaba dai in ba Allah subhanahu wataala ba kenan nan in ana nuhin ma'ana alqur'ani gaba dai to dole wannan za a tsaya ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sannan kuma a'a in ana nuhin haƙiƙanin sifofin Allah domin akwai sunayen Allah cikin alqur'ani ko akwai Allah akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai kuma abubuwan da Allah ya bamu labari nashi kamar al'arshi wane ne ya san haƙiƙanin al'arshi to in waɗannan abubuwa ake nufi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai labarin tashin alkiyama akwai waɗanda huruful muqatta'a alif lam mim akan mazhab waɗanda suka ce ba su da ma'ana ko ba haka ba wa ya san fassara su Allah subhanahu wataala shi kadai ya san fassara su to nan in dai waɗannan abubuwa muka nufi muna nuhin tashin alkiyama sifofin tashin alkiyama abinda zai faru ranar tashin alkiyama abubuwa na gaibi waɗanda Allah ya bamu labari to dole zaka tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma idan muka zo muka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun fil ilmi Allah dai san ma'anan mutashabihu da waɗanda Allah ba tabbataccen ilimi to su in sun san shi sai ya zama to waɗannan ayoyi da na baku misali waɗanda can za a ce kaza nan za a ce kaza in ba malami ba wanda ya san su domin wani in an kai mai tambaya zai ce wallahi ban sani ba ko ba haka ba amma idan aka tambaye malamai sun san su to idan waɗannan ake nufi to Allah subhanahu wataala da arrasikhun fil ilmi sun san ma'anarsu kenan sai ya zama to abinda ka fassara mutashabahu da shi da shi ne zai maka hukunci wajen tsayawa in ka fassara mutashabahu gaibi to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya cak don babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba an gane wannan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina su ma sun sallama amma in ka zo ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm kenan su ma sun san ma'ana sai ayoyin da suke da matsala wanda ba kowa ba yake gane su sai malamai su ne ake nufi an gane wannan da kyau warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina suna cewa mun yi imani da shi kullun min indi rabbina dukkan ayoyin daga wajen ubangijin ku suke shi yasa duk abin da aya ta faɗi ko hadisi in ya shekarhin hankalinka kace amantu billah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma cewa sai hankalinka ya zo kaza ni ayan nan da an ka faɗi ka ni ina ganin abin nan ban yarda da shi ba wannan duk shine batar da mutane mu'tazila haka suka bace sai su ce babu azabar kabari me dalili su ce a to yanzu yan akwai azabar kabari a sai a bude kabari yan an tona a zo ana iske mutum ya zan kasa to su waɗannan kasa su da ake na ma azaba shi ne dalilin su kaga me suke amfani da shi hankali hadisi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da akwai akwai azabar kabari kawai sai ka ce amantu billah ko ko wani sai ya ce maka a akwai azabar kabari eh to mutanen da sun ka mutu cikin jirgin sama jirgin sama yayi kuli kulun kubura da su to su ku yana da musu azabar kabari sai tambaye ka ko ko ce maka idan zaki biyu suka zo wannan ya canye rabi wannan ya canye rabi to kaga za a mai azaba kabari haka suke cewa amma alhali arwahu shuhada'u Allah ya ba mu labari suna tan inda rabbihim yurzaquna ko ba ka Allah ce ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ko ba haka nan bane wa ya san yadda rayuwarsa take yanzu in an ka tayi wani shahidi sai ka iska an buda sai a cikin shi nan kuma bai da rai to ya aka yi rayuwar shi take kaka ka san yadda ake ni'imtar da shi wanda ake azabtar da shi shi yasa al'amurra na gaibi yadda ka san idanunka akwai bakin abin da suke gani ko ba haka ba idan ka yana ganin bayan masallacin nan saboda Allah ya mai iyaka jinka yana da iyaka ko ba haka ba akwai abin da yanzu ana yin shi cikin mai bamu bamu jin shi ko ba haka ba saboda jin mu bai da karfin da zai kai gare shi akwai abin da bamu iya shin shi domin bai kawo kusa gare mu ba ko ba haka ba akwai abin da ba za mu iya dandana shi ba domin ya fi karfin mu to hakan ga hankalinka kai mai hankali wanda ya yi lakol ya yi civilize kai filozof kai wanda ya karanta adab kai wanda ya karanta meki da suna literature hankalinka shi ma yana da iyaka daga lokacin da hankalinka ya wuce iyakan nan da Allah ya yanka mai to zai fada cikin haɗari in dai ba wahayi zakabi ba to kana cikin haɗari domin al'amuran gaibi hankali bai iya tabbatar da su shi yasa an ka aiko manzanni su gaya muna ana azaba kabari ana yi ya ake yin ta wallahi ban sani ba ko ba haka ba Allah ya faɗi magana kuma Allah yana gaskiya ni dai na muka na mika wuya ga abin da Allah ya ce amma in dole sai hankalin ka ya rata wallahi kafircewa ga kai an gane wannan da kyau kullun amanna wato amanna bihi kullun min indi rabbina Allah ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa yake a wa'astuwa ba sai ma abuta hankula suna sun kasancewa hankalin su yana da iyaka kuma su sun kasancewa Allah yana da iko akan komai abinda Allah ya bada labari manzon shi ya bada labari hakika gaskiya ne ko da hankalin su ya gane shi ko da hankalin su bai gane ba ina ganin ne kamata mu dakanta lokaci ya kure mu sosai abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ran mu sai kai muna addu'a
sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها يا رب العالمين اللهم فصل وسلم وسلم وعنئم وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين